أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana ta asabar biyar ga watan sha'ban hijiran ma'aikin tsira sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 24 ga watan janvier miladiyya aihuwa isa ɗanna na maryam alaihi salatu wassalam 2026 a wannan masallaci mai tarin albarka na markazul imam bukhari للتحفيظ القرآني والدراسات الإسلامية دنشي قبادة كرات للتاف مومي البركة الكاشف في مصطلح أهل الأثر واللفر أبو عبد الرحمن إسماعيل ابن أكيب الدوسوي الله تعالى مكيرو قويك آرى مسلافيا wannan kuma shine darasinmu na takwas a cikin jeren giyan karatuttukan wannan littafi mai tarin albarka inda muke tawassuli da ayyukanmu na alkhairi Allah ya biya muna bukatunmu gaba ɗaya na alkhairi mai bukata wadda ba ta alkhairi ba Allah ka musanya masa ta kuma ta alkhairi ya biya masa wayanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ta'ala muke roƙo ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani wannan fitintinu da ake huskanta a cikin ƙasar Niger da sauran kasashen musulmai gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya kamu na mafita ya kamu na ɗauki ƙasar falastin Allah muke roƙo ya kamu su ɗauki da agaji daga 'yan mamaya isra'ilawa da 'yan uwanmu da ke cikin sudan wannan ƙasa ta mu ta niger da yankunan iyakoki ke fatan addu'a da barin addu'a ga 'yan uwa musulmai muna roƙon Allah ta'ala ya kamu na mafita Allah ya kamu na ɗauki Allah ya kamu na zaman lafiya a cikin ƙasanmu ta Nijar zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki ko ba ka ba muna roƙon Allah ya kamu na zaman lafiya a satin da ya gabata mun tsaya daidai inda malam yake cewa wa qala suyutiyu mubayyinan anna jami'a anwa'ihi makruhun bil istithna wa fa'iluhu mazmumun وكله ذم وقيل بل جرح فاعله ولو بمرة وضح فليس نوع من أنواع التدليس محمود عند أهل العلم فكله مذموم وقد قال بعض أهل العلم وخاصة الحديث من عرف بالتدليس صار مجروحا مردود الرواية ولو دلس مرة واحدة سواء بين السماع أم بين السماع أم لم يبين ما لأيش حقيقة الإمام السيوطي جلال الدين السيوطي واللي يمد شكرة تدري ترى دقوم شادية إجراء daga Makka zuwa Madina wanda Suyudi yana daga cikin manya-manyan shahararrun malaman hadisi wanda duniya hadisi ta tabbatar da ƙoƙarin shi da jajircewa shi ga hidima ga addinin musulunci musamman ilimin hadithi malam shuyuɗi ya yi rubuce-rubuce ya yi ta'alifat ya ba da rayuwarsa ga hidima ga sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ya kai da cewa duk wanda bai yarda da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ba musulmi ba ne limamu suyuti yana daga cikin malaman da ke ganin cewa duk wanda bai yarda annabi ya yi magana ba to ba musulmi ba ne domin ya karyata nassin alƙur'ani allah ya ce wa ma yantiku annabi baya furuci da alhawa da ya sarrashi kenan tabbas yana furuci tunda idan ba rame bai ka rame Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa annabi baya furuci da biyar sirrai in huwa illa wahyun yuha ma huwa illa wahyun yuha duk abinda annabi zai faɗa ba komai bane face wahayi daga ubangijinsa wannan ya tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana kenan yau wani ya zo ya tsabbace ya koma gehe ya ce bai yarda annabi yana magana ba inkari ne ga nassin alqur'ani Allah ta'ala ya datar da mu yace malamai sun bayyana cewa nau'ukan tadlisi dukkan sa abin kyama ne babu korewa mun gayi a satin da ya gabata cewa at-tadlis shine ikhfa'ul aib boye aibi wata illa a boye ta shine tadlisi har muka ta bada misalai a cikin karatun da ya gabata game da abin da ya shahi at-tadlis wa fa'iluhu mazmumun wala sudi yace mai aikata tadlisi abun zargi ne wa kulluhu dhammun shi ya kawo wani baiti a cikin alfiyarsa wadda aka yi sani da alfiyatu ahli al-athar littafi ne da ya rubuta baiti dubu ba yan kai ba dan kuma ba sai dan waƙe ilimin hadisi wannan alfiyatu ahli al-athar tana daga cikin littattafai waɗanda aka su ɗalibai su ɗan fara karantawa lokacin da suka fara bude ido a ilimin hadisi bayan ya karanta baiquniya manzumatul baiquniya ya karanta nukhba da nuzha da ibn hajar ya karanta gharamiya fi ilmi alhadith manzumatu gharami bayan ya ida wannan gharamiya sai shiga alfiyatu ahli al-athar wadda malamai suna bada zabi tsakanin alfiyatu suyuti da alfiyatu al-iraqi amma sun fi rajjaha alfiyatu suyuti saboda sauƙinta da kuma ganin cewa shi al'imamu suyuti ya zo bayan al'imamul iraqi ne kuma ya sahala abubuwa bal ya yi gini ne akan manzumar shi yake gayya a cikin manzumar cewa ya gyara ababen da al'imamul al'iraqi ya bari mushattat a wace ya nazzama shi ya tsara shi domin ta zo inda take a yanzu har ma yake tutiyar cewa alfiya shi ta huce alfiyatul iraqi fa'iqatun alfiyatul iraqi fil jam'i wattisaqi fil jam'i fil jam'i wattisaqi menene baitin fa'iqatun alfiyatul iraqi fil jam'i wal ijaji wattisaqi yake cewa a wurin tattaruwa da takaitawa da tsari ta huce alfiyatul iraqi wallahu ta'ala a'lam yace wa kulluhu dhammun shi tadlisi boye aibi dukkan sa abin zargi ne wa qila bal jurih fa'ilu wasu malamai suka ce a a ana aibanta wanda yake aikata tadlisi walau bi marratin wadaha wa wadaha wannan ya bayyana qararar walau bi marratin ko so guda mutun ya taba boye aibi to malamai suna ganin ba amintacce ne ba a sake yarda da shi in dai ya taɓa ɓoye aibi to suna ganin ba a sake yarda da shi saboda mutumin da ke ɓoye aibi ba a amince mai dan tana yau a amince mai yau gobe kuma ya sake wannan gishin don sa malaman hadisi suke ganin walau bai marratin wadah ko so guda ya taɓa ɓoye aibi fala yuqbal minhu ba a sake karɓa daga gare sa falaysa naw'un min anwa'i tadlisi mahmudun inda ahli al-ilm yace babu wani nau'i daga cikin nau'in tadlisi da yake abin gode ma wurin malamai ilimi فكله مذموم دكان abin zargi ne وقد قال بعض اهل العلم وزما malamai sun ce na ilimin hadisi man urifa bit tadlisi duk wanda aka san ya shahara da tadlisi da boye aibi sara majruhan to daga ran nan ya zama abun zargi ya zama abun suka mardudar riwaya za a dinga mai da riwaya sa ba a karbata walau dallasa marratan wahidatan kai koda so dai ya boye aibi yayi tadlisi sawa'un bayyana sama'a am lam yubayyin shin duk dai ne ya bayyana ya ji daga malamin ko bai bayyana ba almuhimmu dai la yuqbal minhu shi kuma tadlisi mun gai kala kala ne akwai tadlisu shuyukh akwai tadlisu taswiya akwai tadlisu atafin akwai tadlisu bilad duka mun gai nau'ukan tadlis wanda malamai suka yi a wancan lokacin amma ka diba ka ga yadda masana ilimin hadisi suka tsakuro kowane tadlisi daidai da tadlisu atafin mutum yayi ya ƙara wau da wani malamin da bai ji riwayar sa ce ya ji to malamai za su soke wannan riwayar daidai da ibdalu rawin ma bi rawin yayi ya canza wani marawaici da wani marawaici ya ji maganar malam abdulhamid sai ya canza shi saboda malam abdulhamid yana daga cikin malaman da ba a karba sai ya maida shi malam abdulrazak to yanzu malaman hadisi idan suka zo za su tsakuro wannan tadlisin su bayyana illaci su ce lalle wannan malamin da ya yi riwaya ba malamin shi bane wannan duka tadlisi ne in tadlisul biladi ne ɓoye aibi ya ji daga wannan gari ya ji daga kufa ko daga basra sai ya zo ya ɓoye ya ce daga basra ya ji to duka wannan malamai sun tsakuro shi hukumar riwayatul mudallisi hukuncin riwayar malamin da ke tadlisi wa qad ikhtulifa fi qabuli riwayatul mudallisi ala aqwalin idda an yi sabani akan karɓar riwayar mai tadlisi faqila bil qabuli mutlaqan wasu ce ana karɓar riwayarsa mutlakan sake babu ƙaidi wakila bin raddi mutlakan wasu ce za a maida ta ba a karɓar ta sake babu ƙaidi wakila bin tafsili wasu ce sai dai za a tsaya a yi tafsili in ya yi tadlisi ya bayyana sama ana karɓa idan bai bayyana sama ba a karɓa ba وأن ما رواه فيقبل إذا صرح بالتحديث في الرواية ذاك أنا كربر تدليس ده أك بين سماع ده ما شيء تدليس متون يزو يقوي jin maganar daga malam sai ya yi riwaya da wanda yake daga malamin daga an an bai ji daga malamin ba to don haka ba zai ce haddathana akhbarana ba sai ya zo ya ce an an an an gane to idan ya ce an an matsala ce haka duk ka zo wurin karatun hadisi kaga an ce qala akhbarana muhammad ibn isma'il qala akhbarana qala haddathana an an an to wannan an anar akwai matsala tunda lam an anar tana bayyana al mu'an'an ne mu'an'anan mu'an'anun ka an sa'idin an karam wa mubhamu ma fi rawi lam yusab ko to wannan an anar matsala ce alama ce ta adamu tasrihi bis sama rashin bayyana ji daga malami to da haka idan suka ga an ana sai su ci to wannan hadisi musamman idan malamin yana daga cikin malaman da ke tadlisi kamar walid bin muslim sai su ci to a Allah karewayar sai in ya sarraha cewa ya ji daga malamin shi kuma at-tasri' bis sama shine kamar yace haddathana ko yace akhbarana ko yace sami'tu ko abun ne kama da haka to shine suka ce wa idza an ana ruddatir riwaya idan yace an an za a maida mai riwayarsa wadda huwa sawabu wa atamadahu ahlul ilmi wannan kuma shine daidai abinda malamai ma'abuta ilimi suka dogara a kansa qala abu qala abu amr ibn salah mala ibn salah yace was sahihu at tafsil zance mafi inganci shine a tsaya ayi tafsili wa amma ma rawahu al mudallis bi lafzin muhtamalin amma abinda mai tadlisi ya rawaito da lafazin da yake da ihtimali lam yubayyin fihi samaa wal ittisala bai bayyana yaji ba ko kuma ittisali to hukumu hukumul mursali hukuncin sa hukuncin hadisi mursal wa anwa'uhu da nau'ukan al mursal wa amma ma rawahu bi lafzin mubayyinin lil ittisali amma abinda ya rawaito wanda akwai tabyin akwai bayanin lafazi na ittisali da malamin sa kamar sami'tu kamar haddathana kamar akhbarana wa ashbahiha da makamancin wannan fa huwa maqbulun muhtajjun bi to wannan malamai sun ce ana karba shi kuma ana kan hujja da shi wallahu a'lam wa fi sahihayn wa ghayrihima min al-kutub al-mu'tamadati min hadithi hadha ad-darb kathirun jiddan walace idan ka duba a cikin bukhari da muslim ko kuma littattafan da aka dogara gare su na hadisi zaka ga nau'in wannan misali da yawa kamar qatada da malam a'amashu da sufyanu thauri da sufyanu ibn uyayna wa hisham ibn bashir wa ghairihim da sauransu duka zaka iske in sun sarraha sama malamai za su dogara gare su tare da cewa wannan malamai ne wayanda na yankan shakku sufyanu ibn sufyanu ibn uyayna malami ne na yankan shakku sufyanu thauri malami ne na yankan shakku da sauransu wa hada wannan li'anna tadlisa laysa kadiban malaka saboda shi tadlisi a ainihi ba ƙarya bace ɓoye aibin ne bai yi makarya ba wa inna ma huwa darbun min al-ihami bi lafzin muhtamal shi a wurin masana hadisi tadlisi wani nau'i ne na ɓoye aibi da lafazi wanda yake nuna kamar ya ji daga malami kuma ya ce an an an ibrahim an ishaq to ya nuna kamar ya ji daga ibrahim kamar shi wannan ibrahim ya ji daga ishaqa to wannan a kanikanci ilimin hadisi kenan amma idan muka fidda kanikancin hadisi a mu'amalan mu ta yau da gobe tadlisi ƙarya ce jama'a domin shi ɓoye aibi a yanzu idan ka ɓoye aibi ka yi ƙarya kuma ka yi ha'inci kuma ka ci amana domin su a dauri su malaman hadisi irin su sufiyanu sauri sufiyanu bin uyana la ta'ammaduna zalik ba daga gan suke yi ba an fahimci wannan ba daga gan suke wannan ba in suka rawaito daga malam wani zuwa malam wani suka yi amfani da an an to malamai za ka iska sun tsaya suna tantancewa ba da gangan suka yi wannan ba da wannan zamani ne za ka ci a wannan da gangan yayi amma yanzu lokacin da aka aura ma yarinya mahaukaciya sai da ka zo gida kawai ka iske ta tana cinta kwanoni ko tana cinta bola ka ganta dai sai a hankali bayan sati ɗaya da aure sai ka ce a kawai wallahi kaddara ce a kamar ya uwayenta sun sani a mai da musu sai ce bid'atu kum ruddat ilaykum ga kayan ku an mai da muku kayan ku ba su gaya ma mahaukacci ya ce ba sai da aka kawo ta gida an gane to kaga an samu matsala ko kun ba gaya ma gurguwa ba ce irin masu aure ta hoto ai shi yana da illolin shi aure ta foto a yanzu a wannan zamani yana daga cikin auren da ake yin tadlisi ake ɓoye aibi ya kamata matasa su kiya irin wannan aure kawai za a turo mai hoto yanzu alhamdulillah sai an dibi wuri mai background a tsaya a yi hoto mai kyau wuri mai capacity wuri lahiyayye a ɗau hoto a tura ma miji eh in akwai wasu 'yan kuraje wasu tanyannin muni wasu abun nan a sa iphone ta gyara shi an same ku an gyara wasu 'yan kuraje-kuraje wasu caga duka an ciccike sai a tura mamijin to kaga ai ba a gane gurguwa ce ta hoto yanzu in yayi yarda zuba sai an daura aure sai ya ga cewa akwai matsala a shekarun baya na ga wani aure wani wani ango yana tsine ma masu makeup yana da kamfanin makeup da wanda ya kirkiro hoda da wanda ya duka Allah ya tsine musu albarka ko la'alla aure yayi sai da aka kai amarya ta wanke huska sai ya ga baka ce da cage da kaza to kaga wannan duka akwai damuwa da haka me kai kama ai abi sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani sahabi da ya aure ya ce ka duba zuwa gare ta yace irji hatta tanzur ilaiha ko ma sai ka kalle ta ka dibi abin da zai jawo ka zuwa gare ta sannan ai magana aure amma kawai shi kenan a ce wannan dauri aka yi wannan lokacin da akwai amana a wannan dauri akwai amana akwai ha'inci bai shigo ba na yanzu lokacin dauri kakanni da iyaye za a ce an nema ma ɗiyarwa ne kai ta tumanyi tumanyi baka son auren dole ƙarshe a ɗaura auren sai ka ga cewa lalle kuma iyayenka su yi ma zaɓen alkhairi wannan daure aka yi wannan amma yanzu da an yi ma wannan za ka iska galiban su uwayen ma ana iya yaudarar su an gane to Allah ta'ala ya dace da to shine malai yace wal hukmu bi annahu la yuqbalu min al mudallisi hatta yubayyin qad ajrahu shafi'i fi man arafnahu dallasa marratan al imam shafi'i ya bayyana da wannan a cikin abin da muka bayyana idan ka diba a cikin ulumul hadith na ibn salah Uthman bin Abdurrahman bin Uthman wanda ya mutu shekara ta 643 Allah ya ji kanshi ta rahama wannan zamahu al hafiz as-suyuti fa qala الإمام السيوطي نظم وأن بيان يتي والمرتضى قبولهم إن صرعوا بالوصل فالأكثر هذا صحه يتي والمرتضى زنشي وأن يكي زاببي أبن يردا قبولهم كربر رواية ما لم يمسوا تدليسي إن صرعوا إن سني تصريح إن سنتي حدثنا كو سمعنا كو أخبرنا كو أبن ديك ما دهكا بالوصل إن سنصر هذا وصل ده سادور مغنر fal'aksaru haza sahabu mai yawancin malaman hadisi wannan suka inganta suka ce shine al-mu'tamad ba'du asma ba'du asma'il mudallisina to ga wani nau'uka wani sashi na sunayen malamai masu tadlisi malam ya kawo ma dan idan ka cin musu ka kiyaye idan yau in gana karatun hadisi da ka cimma wannan marawaici sai kai takazantsan idan sarraha bis sama fa hadithuhu maqbul wa idan lam yusarrih fa fihi ishkal الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد والحسن بن أبي الحسن البصري وعبد, الم... وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريش وحجاج بن أرطأ وحميد التويل وسعيد بن أبي عروبة وسليمان بن مهران الأعمش وعمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي وقتادة بن دعامة السدوسي والمبارك بن فضالة ومحمد بن إسحاق بن يساق ومحمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري وهشيم بن بشير ويحيى بن أبي كثير da sauransu wannan sune malaman da aka ambata suna tadlisi idan ka cimma riwaya su sai ka kiyaye na'am wal mursal al mursal al khafi ala sai ya ci gaba da bayanin al mursalu al khafi a cikin riwayoyi akwai hadisi da ake cema al-mursal al-khafi mursal wanda yake boye al-mursal lughatan shi mursal a lugar larabci ismu maf'ulin min al-irsal ismi ne na abun da yake maf'uli daga al-irsal bi ma'ana al-itlaq an saki abu ka annal mursila atlaq al-isnada wa lam yusilhu kamar wanda yayi irsali ya saki isnadi bai sadar da shi ba sai a ce yayi irsali wal khafi diddu al-jali shi kuma ya an ce abu koye kishi bayyananne ne wasu mai hada nau'u bil irsali al-khafi li anna hada naua min al-irsali ghairu ghair zahir an zana ma wannan nau'i mursalul khafi saboda ba bayyane yake ba wala yudraku illa bil bahthi ba ka iya gano wannan hadisi mursalul khafi ne sai ka bincike da dogon nazari amma a wurin masana hadisi in sun ce al mursalu al khafi suna nuhin an yarwi rawi amman asar mutun ya yore waya da wani malamin da yayi zamani guda da shi amma walam yalqahu aslan baka taba haduwa da shi ba kamar yanzu misali sai in buga in buga muku riwaya daga malam al-Fauzan an gane ko Abu Ishaq al-Huwaini amma ni ban taba haduwa da shi ba an gane to alhamdulillah da yake yanzu ana cikin wannan duniyar yanar gizo ina iya cewa naji malam Abu Ishaq al-Huwaini ya ce to su wancan lokacin babu wayoyi bale a ce kaji da ina kaji abin su ina cewa na ji an ce ta ina in ce ta saluda ko na ga abu ishaq alwayni kai zo da ba dan da Allah ya kawo wannan zamanin ba na wayoyi ya zaka ka ji wani malami ya zaka ka ga wani malami ai sai ka koma gaban Allah baka taba jin wani malami ba to kaga sai Allah ya kawo mana sauki ya kawo mana dama ta musamman malamai a wannan zamanin kun ba mu aiki da wannan damar Allah ya kawo mana duniya cikin sauki ga hanyar da zaka san manya-manyan malaman duniya waɗanda duniyar ilimi take ji da su a kowane fanni kake a duniya amma kawai sai muka koma duniyar ia muka koma duniyar tiktok muka koma duniyar google yau da za ka zo ɗalibin ilimi ka tambaye shi fatawa ta ilimi kawai sai ka ga shiga google wai tambaya zai yi ma google kai ga littattafai nan babu littafin duniya da yau aka buga pdf babu shi a saman net babu shi kawai sai ka ji wani malami ya ce na ji wani malami ya ce kaza shikenan ba tare da duba ga wani yanayi ne malami ya yi fatawa ba aina daga cikin abin da ya kawo bala'i a wannan lokacin infijarul ma'arifi kowa jin yake shi ma malami ne kawai shi ma za ka ga ya ya ya kahe makan shi kamera a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah shi ma yanzu kawai bayani zai eh akwai wani kawai za ka ji ya fara huskaren hudubatul hajjatan ya anne huskaranta wai shi ma malami ne jama'a ba haka ake ilimi ba ilimi ana zauna gaban malami al'ilmu bit ta'allumi ilimi da koyo ake iya shi sai ka zauna gaban malami ka iya ilimi ba a koyan ilimi da yanar gizo ba a sauraren ba a koyan ilimi da saurare wai kawai shi ke shi ya zan malami wai dan yana sauraren ilimi ba ya gama haka ake wallahi jama'a mu tashi mu yi ilimi mu tashi mu yi karatu kuma karatu na gaske domin ana ƙarya komai a duniya banda ƙarya ilimi da kuɗi ba a ƙarya su ka jima kana ƙarya ilimi malam yan shekaru ne asirinka zai tonuwa kana kana ƙarya kai ilimi gare ka kai malamin ka zane kai malamin ka zane to kawai shikenan al'ayyam yau da gobe za su bayyana muna wane ne kai da haka tun asirinka bai tonu ba ka tashi ka nemi ilimi ka yi karatu karatu na gaske kuma kowane ala nafsihi basira kowa ya san kanshi kai ka san daidai irin taƙarka ka san iya capacity ka ka san abin da ka iya ka san abin da baka iya ba to kada ka yi saken ka shiga abin da baka iya ba asirin ka yi to an ce akwai wani malami da ya bada sallah shekaru da shekaru banda kulhuwallahu komi bai iya ba kawai da ya zo alhamdulillah rabbil alamin ya ida kulhuwallahu hada allahu akbar shikenan yanzu sai aka samu wani matashi mahaddacin qur'ani ya zo ya ci ka in jahili ne sai ya samu yan goyon baya ce wannan bai iya komi ba to sai malamin ya zo ya iske shi ya ce bawan Allah lalle ni ban yi karatu ba ku ku kuka yi karatu ina son ka tuha mini asiri zan bar malimancin sai ce sai an san wane ne malamin gaskiya yayi lallaben shi yayi lallaben shi ya ce a shi wallahi sai sai an san wane ne malamin gaskiya kana ta cutar mutane da qul huwallahu kawai ya ce to shikenan Allah kai mu gobe lafiya da aka zo gobe aka zuwa zai fara karatu ya ce to bismillah kai fara karatu sai ya fara ya fara daga fatiha ya yi bakara tun da sahi ya fara aka fara ana tarattala karatu can zuwa dare tsakiyar dare aka ji shi ya kai ƙulhu wallahu ahad sai wani ce kai wai shi tun karatun da yake da swahi yanzu ɗaya kai inda malam yake kawon ga jahili na ta an ga katon jahili ne yanzu ɗaya kai inda malam yake ƙulhuwan lahu ta an ga jahili ne ku tsaya ku zai babu shin komi malamin mu ya ci malai ce zuwa shi na na gaya muku ba to kaga wannan mi yake karantar da mu duk da kissar mu a ilimin hadisi irin wannan kissar ita ake ce ba kanzon kuregi kissar da yau in ka ce ka bibiye sinadin ta ina an ka yi ta baka san inda an ka yi ta ba kawai ana dai kawo ta ne dan a samu ibra a ɗau abun lura a ciki kawai menene abun lura kada ka tozarta ɗalibin ilimi ɗan uwanka don Allah ya sanar da kai wani abu kaka tozarta shi to shine malai ya ci gaba da cewa amman laqiyahu wa lam yasma' minhu shay'an kal hasan ibn abi al hasan al basri lam yasma' min abi hurairah kama hasan al basri bai taba jin riwaya daga abu hurairah ba al hasan al basri الإمام أبو إبن أبي حاتم الرازي يتي سميت أبي ناجب أبانا حاتم الرازي ينتيوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة الحسن البصري بيجد أبو هريرة با يتي ناجي أبا زرعة ينتيوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة ولم يروي ولم يره بيتبع غنين شبا بيتبع جيدة غرين شبا لكن إذن كغري وايا daga Hassan al-Basri ya ce daga Abu Huraira wannan riwaya akwai matsala mursalul khafini ina ya ga Abu Huraira wa bi Ubaida ibn Abdullah ibn Mas'ud lam yasma min abihi Abdullah ibn Mas'ud Ubaida ibn Abdullah Ubaida bai ji daga baban shi Abdullah ibn Mas'ud ba haka al-Hafiz ibn ibn Hajar ya faɗa haka al-Hafiz ad-Duri daga ibn Ma'in yace Abu Mishharin yace makhul bai ji daga ambasa ba ibni abi sufyan haka malam nasa'i yace bai ji daga ambasa ba wannan marawaicin makhul ad-dimashqi ash-shami bai ji daga ambasa ba shi ma shi ma wannan abu ubaida bai ji daga baban shi ba da haka in ka ji ya ce haddathani abi ko an abi to riwaya ce akwai matsala mursal ne khafi an gane kenan kaga kamar bayanin mursalul khafi yayi kama da bayanin tadlis dhahak ibn muzahim al-hilali bai ji daga abdullahi ibn abbas komai ba da aka riwayoyin dhahaku daga ibn abbas riwayoyi ne wanda suke mursal khafi basu inganta ba al-a'mash wanda shine sulaiman ibn mihran abu muhammad al-kufi bai ji daga anas ibn malik bal ya ga anas amma bai ji daga Anas ba Muhammad ibn Muslimin ibn Shihab ibn Zuhri lam yasma min ibn Umar bai ji daga ibn Umar ba da haka riwayar ibn Umar eh Zuhri daga ibn Umar riwaya ce mursal khafi wa qad shahidahu bi Arafat ma al-Hajjaj tare da shi Imam Zuhri Muhammad ibn Muslim Muhammad ibn Muslim ibn Shihab ibn Zuhri ya ga Abdullah ibn Umar a wurin Arafa tare da mahajjata kamar Ibrahim ibn Zaid an-Nakhai ya ga Anas dan Malik amma bai jiri daga gare shi ba kamar Yahya ibn Abi Kathir lam yasma min Anas wa qad ra'ahu ya ga Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare yarda gare su duka malamai sun tattauna akan haka kamar yadda ibnu abi hatim ya ambata kamar yadda al-imamu an-nasa'i Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini shi ma ya ambaci wannan al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn al-Hakim a cikin al-Mustadrak yayi wannan bayani Muhammad Abu Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi shi ma yayi wannan bayani Abu Ya'la Ahmad ibn Ali ibn Muthanna yayi wannan bayani da sauran malaman hadisi misalun للإرسال الخفي قال مثال شياكا ومنا أخرج الإمام ابن ماجه والحاكم والدارمي وأبو يعلى من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عارس الحرس فهذا مرسل خفي يتي ألا يجنك يتم يسأرون ما سسأروا كوكما ما يسأرون غونكي الحرس كينا فهذا مرسل خفي وانا حديث مرسل ضعيفي فإن عمر بن عبد العزيز لم يلقى عقبة بن عامر قال أبو محمد الدارمي وعمر بن عبد العزيز لم يلق عقبة بن عامر هكذا تنبيه ولكن ليس هذا معناه رد حديث المعنان إذا لم يكن مدلسا تكريك قائدة ba duk hadisin da adda an ana bane ake maidawa matukar dai marawaitin ba daga cikin masu tadlisi wa kaza la yuraddu al hadith al mu'annan mimman ta'asara haka in sun yi zamani guda aw talaqaya ko sun haɗu bi hujjati annahu lam yathbut indana nassun fi samai wai dan dan nassin haddasana ko akhbarana bai tabbata sai mu ce mun mai da hadisin ba haka ake ba in dai talaqaya ta'asara to ana karba an anashi ina fata an fahimta kamar yanzu misali a yahya ibn abi kathir in tattabbata sami'a min Anas bin Malik ai kaga ai ta'asara talaqaya ko sun yi zamani daya kuma sun hadu bal ra'ahu ko to amma inda iskala yake lam yasma minhu to law annahu sami'a minhu to da hadisin shi ba a ci mai mudallas ina fata an fahimta sannan shi Yahya ibn Abi Kasir ba a ci mai mudallis ba kun fahimci wannan yawwa وقد رد الإمام مسلم رحمه الله هذه المقولة في مقدمة صحيحه وشنع على قائله يا مونا تو إن شكفة وانا مغنر وذكر أن قول قبوله والاحتجاج به ومذهب الجماهير من أهل الحديث يتي كرقر وانا حديثي دكو حجة لشي شيني مذهب الجماهير ما لم مسنا إلي من حديث وكاج وانا الحديث الشاذ وانا سمو جيدة لكتافة إنينا سي الحديث الشاذ الشاذ daga ashuzuzu ne shi ashuzuzu lokacin min shadda ya shiddu shuzuzan idan farada in mutum ya kadaita sai a ce ya zama shazi ya koma gehe jama'a duka suna cikin kaza kai ka koma gehe kamar irin khalif tu'raf wanda ya saba dan a san shi to wannan duka ana ce mai shuzuz mutum ya saba dan a san shi wannan zaka iske malamanmu na wannan lokaci haka suke illa man rahima rabbi zai kawo wata mas'ala ya saba wai dan ya shahara mas'ala ce malaman duniya sun yi ittifaki akan ta shi ce yazo ya ce ya khalafa ina fata ku fahimci wannan kamar yanzu misali kowa ya yarda cewa idan kaga kashin raƙumi a cikin daji to akwai raƙumin da yayi wannan kashin to in ka koma gehe ka ce a'a daga sama ya zubo to ai kaga sai kai ta rigima dan a san ka ko kuma malaman duniya sun yi ittifaki sun yarda cewa duk abin da ke cikin bukhari da muslimu an kar an yarda da shi an karbe shi yau kai kadai sai ka koma gehe ka aza tsangaye ka ce kai dai baka yarda da wannan ba to kaga sai mu ce mai shadu a meda gehe wa shadu la yuqas ba kiyasi da shaji da haka so tari da yawa akwai wasu wallahi ba dan da kokarin tausayi da tsamo yan uwa ‘yan uwa na addinin musulunci, ‘yan uwa na jini daga mummunan aƙidar ƙala ƙato, wallahi da wasu malamai ba su cancanci a yi musu raddi ba, kawai wani ƙasar gumin jahili ne, kawai ya iya cin mutunci ne da zagi da ƙarya, da ƙage. Wannan ƙagen da ƙarya, kai da kanga kasan shi ne ya zama abincin dare ga wasu. yanzu kawai ya zauna bisa kan kushira ya juya nan ya karyata malam wane ya juya nan ya ɗauko magana ya ce malam wane ya ce kaza sai ka koma ka bi malam wane sai ka ji bai ce haka nan ba haka ƙarya yayi ai addinai da yawa yau da ake yi da aƙidodi da yawa ba da za a hidda ƙarya a cikinsu kamar yanzu aqida ɗan kalakatu da za a hidda ƙarya da kage ni zai saura ci eh wallahi ba abin da zai saura jama'a saboda ta tabbata cewa hadisan nan ba ka iya cewa duka ƙarya ne ai ko mu da an malaman hadisi ba mu ce duka hadisai ne gaskiya ba ba ba haka ba mun zo mun ce akwai alhadisul mawdu akwai hadisi wanda dama ƙarya aka ma annabi annabi bai faɗe shi ba malam diba baka san wanga fanni ba kawai ka zo ka hidda girman kai a koya ba mu masu karatun hadisi mun ce a cikin hadisin annabi muna kokarin zame na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba akwai hadisin da kai ka san da ka ji shi annabi bai faɗe shi ba kamar duk wanda ya sha kankana ya shiga aljanna mun ce ba annabi ya faɗi wannan maganar ba to yanzu sai ana na ana ta gyare-gyare ai dama ni ban ce duka hadisi an ƙarya ba akwai hadisi wallahi mabiyanka suna nan su sun ce duk hadisi ƙarya ne eh kwarai da gaske to da haka jama'a akwai matsala akwai tambayoyi guda 60 da za a yi ma dan kalakatu bisa kan alqur'ani cikin alqur'ani wanda bai da amsa su tambaya guda 60 ai malam kabiru gombe yana ne yace ɗari zai go to ni a shekaran jiya ina karanta wani littafi sai nake karanta wasu tambayoyi guda 60 wanda wallahi dan kalakatu sai ya koma gaba Allah bai bada amsa su ba kuma ni na ce da za a samu ɗan ƙato guda a cikin garin ga garin kwanne ya ba ni amsa tambaya sattin in nan kai guda in ya ba da amsa ta daidai to ina gani ya samu mabi a zai samu mabiya mabiya bale bai ma ba da amsa malam idan kaga akwai tambayoyin da shi da kanshi yau bai samun natsuwa a kansu shi da kanshi ya san kawai cikin barkata ne an ka bar shi shi ya yarda yana da mata yana da mata mai suna wance da wance da wance da wance da wance amma bai yarda annabi yana da mata masu sunayi kaza ba kai akwai akwai haukar da ta kai wa jama'a ya yarda yana da mata mai suna larai lantana shaude asma'u da yana da mata hudu yana da ɗaya goma sha duk ya san sunayensu kuma bayan mutuwar shi za a iya gaya mana sunan ɗayan shi da sunan matan shi yau annabi ya mutu kuma a ce ba a iya gaya mana sunayen matan annabi kuma Allah ya gai ya ce wa azwajuhu matan annabi ummahatu uwayenku ne kenan ta tabbata annabi yana da mata to su waye matan sai ce a babu su a to kaga akwai hauka kenan kamar ya babu su Allah ya ce matan shi kuma kai ka ce babu su to yanzu kai da kai da Qur'ani dai guda za a duka mu dai mun dau magana Allah Allah ya tabbata muna annabi na da mata ba guda ba dan cewa wa azwajuhu matan shi ti matan shi ba mata guda ba kai akwai matsala jama'a babban matsala a yau ita ce mutum ya iya yajin rai ya ce bai yarda sunna annabi ba Allah ya sauka to shi ne ya ce ashadu shi ne alkhariju anil jama'ati muhitun ya hita daga jama'a wa ma khalafa alqa'ida ta awil qiyasi ko abin da ya saba ma qa'ida ko qiyasi wa minhu qawlu shu'batu na daga cikin wannan akwai magana shu'ba ibn al-hajjaj yace la yaji'uka al-hadithu shadhu illa min ar-rajul shadh yace hadisi shazi baya zuwa sai daga mutumin da yake shafi ya keɓanta daga al'umma alladhi yatafarradu fi riwayati wanda ya kadaita a riwayoyinsa wa ya ce bil qara'i wanda ke zawa da abubuwan mamaki eh zaka iska wani shiho in kana son ka ji abun mamaki yanzu kamar ai na daga cikin shuzuzi irin in ka dibi wanga mai mai mai tamal matunga rigiri ai kaga shi shazi ne abubuwan da yake tahuwa da su abubuwan mamaki ne an yi wani mai shekara dubu kaza da kaza kai da kanka sai ƙarya ce kawai ya iska wani tulin ƙasa ce wanga kabarin wani shehi na wani wali to wannan gaga duka shazin ne su da kansu ba su yarda shi ba ay allazi yatafarradu fi riwayati wa yati bil gharaib wa qala ibrahim bin abi abla man hamala shadha al ulama hamala sharran kaseeran yace duk wanda ya karbi ya dau shuzuzi na malamai to zai dau sharri babba mai yawa ya tafarradu bihi al-alimu min az-zallat abunda malami yake banta da shi na kurakurai babu shakka li kulli jawadin kabwa duk wani doki yana da tuntubi babu wani malami a duniya face yana da tuntubi yana da daidai yana da kuskure to ka ɗau daidai ka bar mai kuskurensa in aka samu wani malami zaƙaƙuri malami mai ƙoƙari ya yi daidai to ka karɓi daidan shi inda ya kuskure ka nema masa Allah ya yafe masa to mu yau matsalar da muka ɗauka mun ɗau cewa ba ma kuskure a mutum yana kuskure ɗan adam ne ɗan adam ai ko ba haushe cewa ɗan tare ne bai cika goma ba to inda ka yi daidai a ɗau daidan a yi aiki da shi inda ka yi kuskure a nema ma gafara a ce to lalle malam ya samu zamiya Allah ya gafarta masa والمعتمد في الاصطلاح مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أما malamai suka ce shine siqa amintacce ya saba mu wanda yafi shi zama amintacce wa mustakhlas min ta'rif al-imam shafi'i li shududi wannan an ta an tace shine daga ta'rifin malam shafi'u da yayi ma ta'rifin al-hadith ash-shafi حيث يقول في تعريف الشاذي ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره ba shine shazi ba daga hadisi siqa ya rawaito ma la yarwi ghairu abunda waninsa bai rawaito ba la innama shadu an yarwi thiqatu hadithan amintacce ya rawaito hadisi yukhalifu ma rawan nas abunda malamai suka rawaito da yawa akai malamai sun rawaito hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da kuka ga ina sallah sai shi ya koma gehe ya ce ai sallan ma kawai babu wani riwaya kawai sallah Allah ne ce ai sallah annabi bai gwada mutane da aka yi sallah ba sai mu ce to kai ka zam sha ka saba ma abin da duniyar ilimi ta tafi akan sa kamar yanzu misali kaga ai duniyar ilimi ta yarda cewa annabi ya gaya muna adadin raka'a azhar da nawa ne azhar za a yi raka'a hudu la'asar za a yi hudu magriba za a yi uku isha'i za a yi hudu wai ya yarda akwai tanakulil akhbar a cikin labaru amma bai yarda a cikin hadisi akwai tanakulil akhbar ba yau da za ka tambaye shi wai ɗawafi na aikin na ka'aba ɗa nawa ne zagaye nawa ake zai ce a tun kakin annabi dama shi ɗawafi an ce malaman tarihi sun ce ɗawafi ana zagaye bakwai ne wai ya yarda da wanga wanda kakin annabi kai da ka yarda da labarin kakin annabi in ba dan daɗe kwakwalwa ba ka ce ba ka yarda da labarin annabinka ba kai ka sa akwai daɗe akwai toshe kwakwalwa eh yau za ka ga kawai ya zo na ba da labarin jahiliya ya yarda da an yi labari na kakin jahiliya da lokacin jahiliya amma bai yarda da an yi labari lokacin annabi ba shi kuma wannan al'umma tamu Allah ya ba ta cin nasara da isnadi a tace maganar annabi ya ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce annabi ya ce to shine malamai suka ce wannan shine ta'arifin الحديث الشاذ هذا الذي اعتمده أكثر المحدثين وهو مرادف للمنكر في بعض عباراته ويفيد خط خطأ ما حصل في الرواية وقال الحافظ ابن حجر وعرف من هذا التقدير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح wannan shine abun dogaro idan ka dibi kamar a istilahin abun da al-Imam al-Hafiz ya ambata shine al-maqbulu karbabbe ya saba ma wanda ya fi shi cancanta حكم الحديث الشاذ حكم حديث ديك شاذ الشاذ حكمه أنه من قسم الضعيف وهو غير مقبول با كربش لثبوت خطأ ناقلي سبب يا تبت وند يرويتو شي اي كسكري وهذا متفق عليه وقد مرت نقولات لأهل العلم في ذلك وان دوكا مني بيان سا ابايا واختم بقول شيخنا ابي معاذ ابي معاذ ان الحديث الذي ثبت شذوذه حديث مردود ساقط بمره حديث ne wanda yake ya hwadi kullun duk in an ka zo hadisi ne saƙit la yasluhu lil ihtijaj wal wal i'tibar bai halitta ba bai inganta akan hujja da shi ko alura da shi ba mahma kana rawihi fil asl duk da marawaici shi ya kasance fil asl thiqatan aw saduqan siqa ne ko mai gaskiya duk da yadda yake yana kan sabata anna hadha al hadith bi ainihi kad akhta fihi hadha thiqa saboda yayi kuskure wala yuqal an yuhtajja aw yu'tabara bi hadithin qad tuhiktu hukika min khata'i wanda bai kamata akan hujja da hadisin da ya tabbata kuskuren shi ba amsilatul lishudu akwai misali na al hadithu shadha ga sunan mala ya kawo za mu ba da misali ɗa guda sai mu bar ku ku karanta saura ko ba haka ba ومثال آخر للشذوذ آه يتي حديث أبي هريرة كومتي الحديث المثال الثالث دمك آري مثال ثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا النبي يتي الله يزيك أنت متنن دي ركأ هدو كافين لأسر qala ba'd al-muhaqqiqina wasu malamai suka ce al-mahfuz annahu min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa min qawlihi an rawaito annabi yayi ne ba ya faɗa ba fal hadithu min qawlihi shad da haka wannan hadisi ai an ce annabi ya ce to shadhin ne anwa'u shudud an gane duka wannan jama'a bai faɗa ba amma aikace yayi yawwa to sai ya zama shadh والشذوذ يقع في المتن كما يقع في الإسناد أنا سامو شذوذ المتن أتكم متن حديث كما أنا سامو شيء أتكم إسناد وقد يكون في كليهما دوك أنا إيه سامو كوا أجون ويقابل الحديث الشاذ الحديث المحفوظ أي الصواب والذي عليه العمل حديث وندي كديدة كما يديك أيكي أكا أكم ونن الحديث المنكر المنكر لغة اسم مفعول من النكارة قال الإمام الذهبي ومنفرد الراوي الضعيف به a yanci almunkar shine abinda marawaici da ifi ya kadaita da shi marawaicin malami ne ya rawaito hadisi shi kadai to zai ce wannan munkari ne وهذا نوع من انواع المنكر ان يتفرد الراوي الضعيف بحديث لا يشاركه فيه غيره فهذا علامه على نكاره الحديث والمنكر ايضا هو مخالفه الضعيف للثقه ما يروني يسابا مسقه sai ce hadisin shi munkar wa alaihi istaqarra al-amru inda akthar al-mutaakhirina wa atamalahu al-hafiz ibn hajar fi sharh an-nukhba wa yuqabilu al-hadith al-munkar al-hadith al-ma'ruf ay al-wajh ar-rajih to ya ce al-munkar sai ya ce al-ma'ruf wanda yake sananne misalun lil hadith al-munkar ga misalin shi حديث الحارث ابن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن السيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تحت كل شعرة جنابة النبي يتللك أرقشن كون قاشي أكو جنابة فاغسلوا الشعر كوانك قاشي وأنقوا البشرة كسوت تفاتا وقد تفرد به الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار وهو ضعيف جدا وانا حديث اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه والعقيلي والبيهقي من طريق الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو داود عقب الحديث الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف dama shi Abu Dawuda yana da ta'alikati da yake a karkashin a karshen sunan in shi in kana karanta sunan Abi Dawuda zaka ji qala Abu Dawuda kaza to wannan ta'alikati in shi bayanu al-ilal ne aka kana iya aiki akan wannan kace bayanul ilali min tariqi as-sunani abi sunani abi daud ka doko wayannan al-ilal da malan yayi magana akan su Allahu a'lam wa qala abu isa at-tirmidhi hadithu al-harith bin wajih hadithun garibun la na'rifu illa min hadithihi wa shaykhun laysa bidhak wannan malami ne wanda yake an jarraha shi وقد روى عنه غير واحد من الأئمة وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار وقال البيهقي تفرد به هكذا الحارث بن وجيه قلت قال يتي قد اتفقت كلمة الأئمة إذا مكالورة دوانا حديثي كلمة معلمي مغنغنون سسن اتفاقي على تفرد الحارث بن وجيه جواشي منفردين على الأئمة daga Malik ibn Dinar bi hadal hadis wa huwa da'ifun jiddan shi kuma wannan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske shi ma Harith ibn Wajih da'ifin ne hatta qala fihi ibn ma'in yahya ibn ma'in ya taba cewa laysa hadithu bi shay'in hadisin sa ba abun karba bane wa qala ibn hibban tafarrada bil manakiri anil mashahir ya kadaitu da munkaran hadisai daga sanannun malamai fal hadithu munkarun li tafarrudi hadha ad-da'if bihi wa qala al-bayhaqi qala ash-shafi'i fima huki anhu fa amma ruwiya عن النبي صلى الله عليه وسلم فأما ما روي عن النبي أما أبن دا أكا رويتو دا النبي صلى الله عليه وسلم سيكا كارا فأما ما روي وباكبا تات كل شعرة جنابة فبل الشعر وأنق البشرة فإنه ليس بالتابع أنا حديثي باتبتت شبين الحديث المعلول هكذا على يتي نكر شيء حديثي معلول ويقال المعلل ويقال المعل amma abin da ya fi al-mu'all kamar yadda al-imamul usaimin ya tafi akan haka al-imamul iraki ya tabbatar da hakan wala illatu lughatan al-marad ya an ce illa a wurin masana hadisi rashin lafiya wala aibu da aibi wastilahan ibaratun an sababin khafiyyin ghamidin yaqdahu fi sihhati al-hadisi ibara ce daga wani dalili koyayye wanda yake suka a ingancin hadisi والمعلول هو الحديث الذي طلع فيه على إلة تقده في صحته مع أن ظاهره السلامة منها shine hadisin da aka linkayo wata illa wadda take suka ingancin hadisin tare da zahirin hadisi hadisi ne lahiyayye shi illa sai zaratan malamai ke gane illa albaikuni ya ce wa ma bi illacin gumudin au khafa mu'allalun indahum qad urifa duk abinda adda illa boyayya ko kuma wadda take game ba to ana ce mai mu'allal haka aka san shauran malaman hadisi ai kullu hadithin bihi illatun khafiyatun لا تدرك إلا بعد البحث والتفتيش فهذا ما اصطلح أهل العلم بتسميته المعل والمعلل ومتى ثبت ثبتت هذه العلة فهي تقده في ثبوت الحديث دل لوكتين دون إلا تتبت تتنسوك أتبت حديث لأنها تدل على خلل لن تنانوني أكون وتمسألة وخطأ في الحديث دا كسكري أحاديث ولإلة نوعان wala ce ita illa kala biyu ce akwai illatun qadiha wa illatun gairu qadiha akwai illa wadda ke suka a hadisi akwai wadda bata suka wa mata utliqat fal maqsud al ula idan aka ce al illa aka saki malamai suka yi shiru to ana nuhin illa wadda take suka a hadisi amma in suka kayyade to suna nuhin ko mai suka ko da bata suka al-imam muslim da yace wa illatul hadisi asbabun khafat taqdahu fi sihhatihi hina wafat ma'a kaunihi zahiruhu salama wala su yace illa a hadisi dalilin ta wani abu ne wanda zai boyu a ingancin hadisi lokacin da zaka iske hadisi ya cika duk sharuɗa tare da kasantuwar zahirin hadisin ya zam lahiyayye daga illa to shi ake cewa al-illatu wa takunu al-illatu bi dukhuli hadithin fi hadith ana ya samu illa da shigar da hadisi cikin hadisi kama a samu wani guntun hadisi da wani guntun hadisi a cakuɗa su illa ce an wahamin rawi ko kuma rawaci ya samu ɗimaucewa an wasli mursalin ko hadisi mursal hadisi ibn abi kathirin daga anas kawai zai zama hadisi ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw rafi mawqufin ko hadisi mawqufi mawqufi daga sahabi sahabi da ya faɗi magana sai a ce annabi ya ce to kaga wannan duka illa ce وغير ذلك مما يدل في على وقوع خلل في الروايه jama'a ku gano wani abu wato su masana hadisi malamai babban kokarin da suke da wannan duka bayani su yi kokari su bayyana ma maganar da ta tabbata ta tatta daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wadda bata tabbata annabi ya aikata ba ko kuma ya gaye ta ko kuma ya nuni ya tabbatar da aikata ta wannan shine aikin da malaman hadisi suka yi shekaru aru aru kuma har yanzu ba su gushe suna wannan aiki ba su yi ƙoƙarin tabbatar ma wannan maganar ma'aiki ya faɗe ta wannan bai faɗe ta ba don ka kiyaye kai yanzu wai duk wannan ƙoƙari ja da malamai suka yi wai wani yau ya zo ya sha ƙwaya shi ya zo ya ce ma wai annabi bai faɗi magana ba ko kuma ya ce ai shi ya inganta ko ya ba'a fa yau inda haka nan ne ake jalisun ala arikati ai da kowa ya zama malamin hadisi ni kawai abin da nake fahimta mala abakar shi ilimin hadisi ilimi ne mai wahala da ka fara karanta safaha ta ɗaya ta biyu ta uku baka gane ba kawai sai ka shi ƙarya ce ko shirme ne duk ba su inganta ba ko ka ce a duk wani yayi yayi malaman hadisi suka kashi ai duk duniya babu wani fanni da ya tsayu da ƙafafun shi wurin tacewa da ƙa'ida face ya tasirantu da ƙa'idodin ilimin hadisi ilimin tarihi asira ya samu gindin zama ilimin ulumul qur'an ya samu gindin zama da sauran ilimomin duniya da suka samu gindin zama ta fannin ilimin hadisi ai ilimin hadisi ya zam kusan farin wata sha kallo ga sauran ilimomi zaka iska duka wasu ka'idodi dan shi ilimin hadisi idan ka koma yoshi aka fara tadwinin sa tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara rubuta ilimin hadisi amma shi qur'ani ba a tattara shi ba ya zam qa'im tabbace rubuce a mushaf guda sai lokacin abubakar ne siddiq aka tara shi aka yi jam'ul qur'an ka karanta hadisatu jam'ul qur'an yau ya kamata ɗan ƙala ƙato ya zo ya bayyana mana ya aka yi ƙur'ani ya zo gare mu ya aka yi zo gare mu yau ya kamata ya bayani hanyar da za ka tabbatar da ƙur'ani ya shigo hannunmu yau ita ce za mu tabbata ma mu ma hadisi sun shigo hannunmu hakan in kuma ka ce a ƙur'anin an rubuta shi lokacin annabi sai mu ce to ka muna aya shi Allah ya ce bal hiya ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilma Allah ya ce ayoyi ne bayyanannu a cikin zukatan waɗanda Allah ya ba ilimi sai mu ce to in kokari ka bayyana mana su waye waɗannan mutanen kuma alladina utul ilma su waye kaga akwai damuwa in ka zo ka fassara sai mu ce to fassara ka wani na yi ta kai ko kuma Allah ya yi ta to kaga jama'a duka ire-iren wannan ya kamata a gano su masana hadisi tun lokacin annabi akwai azabbu akwai tacewa ka zo ka ga yake ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ce wa ashe da ka tun wancan lokaci akwai tacewa yau mutai wa takunu illatu bi dukhuli hadithin fi mun yi wannan duka wa taqa'u illa fi sanadi kama taqa'u fil batn wa taqa'u fihi ma ma'an mun yi shi wannan wa huwa fandun awisun yace wannan fanni mai wahala ne daqiqun wanda yake sai ka kai basira nisa wale bai takallan fihi illa qilla ba ba kowa yi magana a fannin illa ba sai yan kaɗan daga cikin malami min mutqini ahli hadha fanni na waɗanda suka kware wannan fannin hadisi al-allama ahmadu shakir yace hadha al-fannu min adaqi fununi al-hadisi wa awasiha wannan fanni yana daga cikin fanni mai kaihin basira mai wahala ganewa bal huwa ra'su ulumihi bal shine ma kan ilimin hadisi wa ashrafiha mafi ɗaukakarta. wala ya tabakkanu minhu illa ahlul hifzi wal khibrati wal fahmi thaqib ba kowa ke samun tabbatuwa ilimin al'ilal ba sai ma'abuti ma'abuta kwarewa da fahimta wanda yake mai kaihin basira da Allah ya haska kama wali hada lam yatakallam fihi illa al-qalil daga ba kowa ya magana a cikin fannin ilal ba sai yan kadan kamni al-madini kama ali ibn al-madini wa ahmad da malam ahmad da bukhari wa yaqub bin shayba وابي حاتم الرازي وابي زرعه الرازي ده امام الترمذي ده دار قطني sun yi magana a cikin wannan fanni Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya ce ashharu kutubil ilal to daga ƙarshe sai ya kama mafi shaharar littattafan ilal al-ilal al-warida fil ahadith an-nabawiyya na al-imam Ali ibn al-Madini wanda ya mutu shekara ta 385 al-ilal lil-imam Abdurrahman Muhammad ibn Idris ibn Abi Hatim al-Razi wanda ya mutu shekara 328 al'ilal wa ma'arifatun rijalin limami ahmad bin hanbal wanda ya mutu shekara ta 241 al-muntakhabu min al'ilal lil khallal abdullah bin ahmad bin qudamata wanda ya mutu shekara ta 620 al'ilal lil imami ali ibn abdullah al-madini wanda ya mutu shekara ta 234 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية للإمام عبد الرحمن بن الجوزي ونعم شكرا تقريب بيرد تسعين بقوي أحاديث mu'alla zahiruha siha muqbil bin hadi alwadi'i wanda dan zamanin nan ne ya mu shekara ta 1422 Allah ta'ala ya ƙara yarda ga wayannan zaratan malamai Allah ya saka musu da alkhairi wannan shine karshen wannan littafi na al-kashifu fi mustalahi ahli al-athar wallafar Abu Abdurrahman ad-Dusawi Allah ta'ala muke roko ya saka mishi da alkhairi inda yayi kuskure Allah ya gafarta masa Allah ya ƙara mana ire-iren wannan malamai a cikin wannan jan aiki na fannin ilimin hadisi kamar yadda malam ya ambata a farkon littafinsa cewa masana hadisi sun ƙare al-imamul az-zahabi shamsuddin az-zahabi yake cewa ina masana hadisi ina suke yace na kusa ban gansu ba sai cikin kabari aina ilmi aina ilmul hadisi wa aina ahluhu كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت التراب شمس الدين الذهبي يتي ina ina masana hadisi ina malaman hadisi yace na kusa ban gansu ba sai cikin ƙasa an turbude su kittu alla arahum illa fi kitabi sai na dauko littafi in ce ga malamin hadisi ko kuma in an an taddo tarihin shi ce ya mutu shekara ta kaza Allah ta'ala ya saka malaman hadisi da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi ya hada mu da mu da su gaba ɗaya tare da masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum